صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله كشف الدجى بضياعه ورعى براعي عدله وشفى القلوب بنوره ورعى الإله بعينه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله أحببت أشرف خلقه فقد اهتززت بمدهه والأنبياء من قبله والله تحت لوائه صلوا عليه وسلموا صلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد بالإيجاد والإعدام الذي شرف الكون بولادة خير الأنام وأبرز الوجود من العدم بظهور طلعة سيد الرسل الكرام من فضله الله تعالى على الملائكة والأنبياء وعلى مقامه فوق كل مقام وتولاه وعسمه وجعله للأولين مبدأ وللآخرين كتام والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الذي هو أكمل المرام أبدل كل من صلى وزكى وحج وسام الذي أسرى به الله تعالى إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام وعلى آله الطيبين الطاهرين ذوي المزايا الإزام وأصحابه الهداة المهتدين القادات الأعلام والتابعين وتابعيهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أنوانا مسلمي masu sauraronmu maza da mata manya da yara ina gaishe ku kullum bi ismihi wa ainihi ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zadakum Allahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya idan ba a manta ba a jiya muna bayani akan abu na goma daga cikin muhimman abubuwan da Isra'i da mi'irajin manzala sallallahu yake karantar da mu. Mun faɗi cewa wannan tafiya da manzala sallallahu ya yi tana karantar da mu ladubba iri daban-daban, irin na mu'amala tsakanin bawa da bawa da kuma mu'amala tsakanin bawa da Ubangijinsa, har muka shigo abu na goma daga cikin muhimman al'amura da wannan tafiya take karantar da mu shi ne, wato, mahimmancin neman ilimi, domin kuwa Allah tabaraka ta'ala na da ikon da zai sanar da annabi sallallahu alaihi kowane irin ilimi a nan ƙasa, amma da ya tafi da shi sama ya wuce sammai ya kai shi halar ƙaba ƙausain au adna. Maza Allah sallallahu alaihi ya ce, Wasa alani rabbi, falam astadi an ujibahu فوضع يده بين كتفي بلا تكييف ولا تهديد حتى وجدت بردها على فؤادي فأورثني علم الأولين والآخرين وعلمني علوما شتى فعلم أخذ علي الأهدى بكتمانه إذ قد علم أنه لا يطيق حمله غيري وعلم خيرني فيه وعلمني القرآن فكان جبريل يذكرني به وعلم أمرني بتبليغه للعام والخاص من أمتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي لوكتن دا أبنجينا إكسان تاني إزوا غريشي هرنا كي يدى أبنجي كفدي فكان قاب قوسين أو أدنى to a wannan wuri Allah tabaraka ta'ala ya yi mini tambaya saboda nauyin wurin na kasa in yi magana in ba da amsa har sai da ta kai Allah tabaraka ta'ala ya ɗora hannunsa a kan kafaɗuna guda biyu babu takayifi babu tahadidi har sai da na ji sanyin hannun Ubangiji a cikin ƙahon zuciyata daga nan ne Allah ta'ala ya gadar min da ilimin mutanen farko da ilimin mutanen ƙarshe ya sanar da ni ilimai mabambanta sannan a ciki ya sanar da ni wani irin ilimi wanda yake ɓoyayye, ya riƙe alkawari a kaina da cewa in ɓoye wannan ilimi domin kuwa ya sani cewa babu mai ɗaukar nauyin wannan ilimi idan ba ni ba. Wannan ilimi shi ake kira ilimin haƙiƙa, kamar yadda muka faɗa jiya ilimin fana'i, ilimin jazaba, ilimin shuhudi. Sannan ilimi na biyu, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah ya bani zaɓi a ciki, in ba wa wanda na ga zai iya idan yana buƙata. wannan shi ake kira ilimin ɗariƙa shi ne ilimin tafakkuri da muraƙaba da shauƙi da muhasaba da mahabba da zikiri da salati da tilawa da inaba da ikilasi sannan Allah ya sanar da ni alƙur'ani baki ɗayansa mala'ika jibrilu yana zuwa ne muna muzakara da shi a cikin watan ramadana yana zuwa yana tunatar da ni shi sannan Allah tabaraka ta'ala ya sanar da ni wani ilimi ya umurce ni da yin isar da wannan ilimi ya zuwa ga kowa da kowa daga al'ummata da kuma keɓantattu wannan shi ake kira ilimin shari'a wato ilimin sallah ilimin azumi ilimin zakka ilimin hajji wannan ilimi shine ilimin da ya rataye da fiqihu hadisi bayani ma'ani lugga da sauran makamantansu to kuma idan mai sauraro ya lura, to zai gane cewa rukunan addini guda uku ne, al'islam wal iman wal ihsan shi yasa aka sanar da annabi sallallahu sallama a wannan dare na Isra'i da Miraji, ilimmai guda uku a shari'atu wa ɗariƙatu wal haƙiƙatu, wato ilimin da ake kiransa addalilu wal burhan da kuma ilimin da ake kiransa wato ashuhudu wal iyan da kuma ilimin da ake kiransa wato arrusuki wat tamkil to haka ilimin addininmu suke guda uku kamar yadda makaman addinin suke guda uku wannan ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim abu dawud ahmad tirmizi nasa'i ibn maja duka sun kawo shi a cikin hadisin jibrilu alaihi salam wanda sayyidina umaru Allah ya ƙara mar yadda ya rawaita cewa mala'ika Jibril ya tambayi manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama menene musulunci, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba shi amsa ya ce masa sadakata, menene imani ya ba shi amsa Jibrilu Alaihi salam ya ce masa sadakata, menene ihsani manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba shi amsa mala'ika Jibril ya ce masa sadakata. To bayan an ƙare tambayoyi ga baki ɗaya, shi kenan mai tambaya ya tafi, sai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tambayi sayyidina Umaru, Allah ya ƙara masa yadda, ya ce masa, Ya Umaru, atadri mani sa'il, ya kai Umaru ko ka san wane ne wannan mai tambaya? Sai ya ce wa ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama, Allahu wa rasuluhu alamu, Allah da manzansa shi ne mafi sani. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum wannan fa ba mutum bane wannan fa ba aljani bane wannan fa mala'ika ne a mala'ikun ma babba shine mala'ika jibrilu ya zo muku ne domin ya sanar da ku addininku to anan ne aka gane ashe addini al-islam wal iman wal ihsan saboda wannan wato magana na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace atakum yuallimukum dinakum to me sauraro idan ka lura ka kalli abin da kyau har abin ya tabbata a zuciyarka zaka gane lalle hakika cewa addini makamai ne guda uku al-islam wal iman wal ihsan to kuma wannan addini yana da bawo yana da ƙwaya yana da ƙwayar ƙwaya wato kamar ƙwai yana da ɓawo mai ƙarfi yana da wato a wata fata fara a cikin ɓawon sannan a cikin wannan farar fata akwai kuma wani yalo wanda ake kira ƙwanduwa to haka addini yake wancan ɓawon mai ƙarfi shi ake kira islam wannan farin na cikin ɓawon shi ake kira iman wannan yalan na cikin farin shi ake kira al'ihsan, shi ɓawon addini wato yana da sunaye aƙalla guda biyar ko shida ana kiransa ash-shari'atu ana kiransa al-ibadatu ana kiransa al-khidmatu ana kiransa al-mujahadatu ana kiransa at-takhalli shine maqamun ma taqarraba ilayya abdun bi shay'in ahabbu ilayya min ada'i maftarabtuhu alayhi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce bawa na bai kusance ni ba da wani abu mafi soyuwa zuwa gare ni daga ya ba da abin da na farlanta shi gare shi, duk abin da za ka yi mun bai kai abin da ni na ce ka yi shi ba, shi yasa shari'a ta zama ita ce gaba, ita ce babba, saboda umarni ne na Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan ƙwayan addini wanda yake cikin wannan ɓawo, shi ma yana da sunaye aƙalla guda biyar ko shida, ana kiransa. الطريقة أنا كرنس العبودية أنا كرنس القربة أنا كرنس التسفية سنة أنا كرنس التهلي شيني مقام ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه باوانا بيغشي با yana kusanta ta da na fulfili na alkhairi har sai na so shi wato can shari'a idan kana so shari'arka ta tabbata to ka aikata abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta a kanka nan kuma idan kana so ka samu ƙwayan addini to ka rika lazimtar na fulfili waɗanda ba a ɗora maka ba ba su zama maka dole ba kamar su lazimi wazifa zikirin juma'a wannan ba dole ba ne kamar sallah azumi zakka hajji da sauransu to idan kana yin abin da ba a sa ka ba in kana yin abin da aka sa ka za ka shiga aljanna idan kana yin abin da ba a sa ka ba Allah zai so ka za ka samu soyayyar Allah sannan ƙwayan ƙwayan addini shi ma yana da sunaye aƙalla guda biyar ko shida ana kiransa alhaƙiƙatu ana kiransa al'ubudatu ana kiransa alwusulatu ana kiransa attaskiyatu ana kiransa attajalli shi ne maƙamin fa'iza a hababtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabdishu biha wa rijlahu allati yamshi biha ko kuma fa'iza a hababtuhu kuntuhu akan wannan ne maulan mushe ibrahim yake cewa wala yaku ishruddini hazza muhibbina balil lubba lubban lubbi mahada da'i ko balin lubbu lubbun lubbi mahada da'i. To ‘yan uwa shi rukunin musulunci shi ne ya shafi ɓangaren gabbai na jiki, wato shi ne a shahadataini, sannan sallah, sannan azumi, sannan zakka, sannan hajji, wannan shi ake kira shari'a. Hakika Allah tabaraka ta'ala ya keɓanci al'ulama'u su zama su ne masu karantar da wannan ɓangare shugabansu baki ɗaya shine sayyidina Umar ibn al-Khattabi Allah ya ƙara mar yadda sannan rukunin imani shi ko ya shafi ɓangaren itikadi ne ƙuduri na zuciya wanda shi ake cewa imani imani da Allah imani da mala'iku imani da littattafai imani da manzanni imani da ranar lahira imani da ƙaddara mai daɗi da mara daɗi wannan shi ake nufi da ɗariƙa wannan Allah tabaraka ta'ala ya keɓanci alhukama'u su ne za su rika karantar da shi limamin su baki ɗaya shine Abubakar Siddiq Allah ya ƙara mar yadda shi kuma rukuni na ihsani wanda shine ya shafi ɓangaren ruhi wato wanda ke asiri shine makamin anta abdullah ka annaka tarahu shi ake kira haƙiƙa wannan ilimi na haƙiƙa Allah tabaraka ta'ala ya keɓanci alkubara'u da karantar da shi su sanar da shi limamin su baki ɗaya shine al-Imam Ali ibn Abi Talib karramallahu wajahu radiyallahu ta'ala anhu wannan shine manufan faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Abi Juhaifa ya Aba Juhaifa sallil ulama wa jalisul hukama wa sahabil kubara shi ko sayyidina Usman Zunnuraini Allah ya ƙara mar yadda shi ne limamin makaranta alkur'ani baki ɗayansu to kuma akwai shirka guda uku da suke muƙabala da waɗannan maƙamai guda uku na addini akwai shirkun jaliyun akwai shirkun khafiyun akwai shirkun akhfa shi shirkun jaliyun yana muƙabala ne da maƙamul islam maƙamul islam takobin da ake yaƙar wannan shirka da shi shine saifu shari'ati na biyu shine ashirkul kafi shi ko shirkun kafiyun yana muƙabala ne da maƙamul iman yana muƙabala da maƙamul iman takobin da ake yaƙan wannan shirka da shi shine saifu ɗariƙati sai na uku shine ashirkul akfa shi wannan shirkun akfa yana muƙabala ne da maƙamul ihsan takobin da ake yaƙan wannan shirka da shi shine saiful haƙiƙati saboda haka farkon abin da ya wajaba akan muridi almajiri ya fara nema daga cikin waɗannan ilimai shine ilimin shari'a domin ilimin shari'a yana matsayin kwale-kwale ne daga nan kuma sai nemi ilimin ɗariƙa shi ilimin ɗariƙa yana matsayin kogi ne daga nan sai ilimin haƙiƙa shi kuma ilimin haƙiƙa yana matsayin diamond ne da ke ƙarƙashin kogi shari'a ma'ananta ka bauta wa Allah, ɗariƙa ma'ananta ka nufi Allah, haƙiƙa ma'ananta ka shaida Allah. Malaman shari'a ana kiransu ahlud dalili wal burhani, malaman ɗariƙa ana kiransu ahlul shuhudi wal iyani, malaman haƙiƙa ana kiransu ahlul rusuki wat tamkin. Ilimin musulunci shi ake kira shari'a, ilimin imani shi ake kira ɗariƙa, ilimin ihsani shi ake cewa haƙiƙa. ilimin shari'a magana ne, ilimin ɗariƙa aiki ne, ilimin haƙiƙa hali ne, ilimin shari'a jalala ne, ilimin ɗariƙa jamala ne, ilimin haƙiƙa kamala ne, ilimin shari'a ana kiransa ilmul ibada, ilimin ɗariƙa ana kiransa ilmul ubudiyya, ilimin haƙiƙa ana kiransa ilmul ubuda, ilimin shari'a ana kiransa ilmul takhalli. ilimin ɗariƙa ana kiransa ilmu tahalli ilimin haƙiƙa ana kiransa ilmu tajalli wato a tahalli anil agayari shine shari'a a tahalli bi sifatin nabiyil muktari shine ɗariƙa a tajalli bai ne dai malikil gaffari shine haƙiƙa shari'a ɓawon addini ne ɗariƙa ƙwayan addini ne haƙiƙa ƙwayan ƙwayan addini ne amma idan ka kuskura kare na ka ci a to ashe shari'a ɓawo ne me za mu yi da shi to ka rasa ƙwayar ka rasa ƙwayar ƙwaya kullum idan ka kalli ƙwai za ka ga wannan ɓawon ba cinsa ake ba amma shi ne martabar ƙwan idan ba don wannan ɓawo ba da lokacin da za a buƙaci ƙwai da ba a samu farin ba da ba a samu yalan ba shi wannan ɓawon shi yake riƙe su har lokacin buƙata ya yi sannan a karɓi abin da ake buƙata a cikin ƙwai saboda ka shari'a ita ce take riƙe da komai da komai idan aka wulaƙanta shari'a to shikenan an wulaƙanta ɗariƙa an wulaƙanta haƙiƙa bi ma'ana in aka wulaƙanta ɓawo to an wulaƙanta ƙwaya an wulaƙanta ƙwayan ƙwaya duk lokacin da aka wulaƙanta gyaɗa aka wulaƙanta ɓawon gyaɗa to ka tabbatar an wulaƙanta gyaɗar kuma an wulaƙantar da man gyaɗan ɓawon gyaɗa shi ya riƙe gyaɗa gyaɗar ita ta riƙe man gyaɗa so duk sanda kaji bawa ya ce shi ba ruwansa da shari'a kaza kaza kaza to dan fuwan nan ne ko kuma shaki ko munafiki yana so yi barna a cikin addini da sunan hakika wato ilimin shari'a ana kiransa ilmul khidma ilimin dariga ana kiransa ilmul qurba ilimin hakika ana kiransa ilmul wusla ilimin shari'a ana kiransa ilmul yaqini ilimin dariga ana kiransa ainul yaƙini ilimin haƙiƙa ana kiransa haƙƙul yaƙini shi ilimin shari'a ana kiran iliminsa al'ilmu ilimin ɗariƙa ana kiran iliminsa annuru ilimin haƙiƙa ana kiran iliminsa asirru al'ilmu shari'a annuru ɗariƙa asirru haƙiƙa shari'a tana koyar da mabiyinta ta adibi ɗariƙa tana koyar da mabiyinta ta hazibi, hakika tana koyar da mabiyinta ta ƙaribi. Shari'a shine jikin ibada, ɗariƙa shine zuciyan ibada, hakika shine ruhin ibada. shari'a idan bawa ya riƙe ta yi mata biyayya to shine za ta mai da shi mutum cikakke wanda zai iya ɗaukar amanan Allah idan ba shari'a to ba mutuntaka sai dai dabbanci kawai duk mutumin da kaga ya zama mutum cikakke har za a iya kiransa mutum to mabiyi ne na shari'a daga lokacin da mutum ya ce ba ruwansa da shari'a ya wulaƙanta ta ba zai sallah ba ba zai azumi ba ba zai zakka ba ba zai hajji ba duk abin da kuma shari'a ta hana zai yi to kamar yana gaya ma ne kai hankali da ni ba mutum ba ne dabba ne in kai wasa zan cije ka shi ne kawai ma ya zama kare ne ma ya zama kyarkeci ne ma ya zama maciji ne ma ya zama kunama kawai amma ba mutum ba saboda shari'a ita take maida ɗan adam mutum cikakke wato mafi yawancin mutane dabbobi ne to ita kuma shari'a idan ta shigo gari sai ta riƙa bin waɗannan dabbobi tana kama su tana mai da su mutane idan mai sauraro ya lura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya iske duniya mutane ai kamar dabbobi suke a sha giya a sha jini a cin mushe a yi zina a kewaye ɗakin Allah tsirara a bauta wa gunki gunkin nan kuma wanda yake bauta shi ya yi shi a bauta wa ruwa a bauta wa wuta a bauta wa rana sannan mai ƙarfi shi ne sarki mata ba su da gata in mutum ya haifi ɗiya mace da ta fara tasa sai ya ja ta bayan gari ya je tona rami ya binne sannan idan uba ya mutu babban ɗa sai ya kwashe gadon duka mata ba za a ba su ba a cikin matan baban shi waɗanda suka tsufa ya sallame su waɗanda suke da ɗan dama-dama ya saka su a ɗaki ya ci gaba da aikin baban shi haka ake yi wannan ai dabbanci ne wanda ya kalli wannan ya san wannan dabbanci ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya zo ya iske duniya to sai ya saka shari'a yana kamo waɗannan dabbobi yana mai da su mutane da shari'a ya mai da mutane suka zama mutane tsoraka shari'a kullum tana shiga cikin dajin musulunci ne tana neman dabbobi ta mai da su mutane cikakku ita kuwa ɗariƙa idan ta zo wato ba dajin musulunci za ta je ba dajin imani take zuwa tana neman ina waɗanda shari'a ta kamo daga dajin shari'a ta mai da su mutane ita kuma ɗariƙa sai ta mai da su mala'iku ita ɗariƙa ba dabba take nema ba ita mutane take nema ta mai da su mala'iku su yi ta zikiri suna salati suna nafulfuli suna karatun alkur'ani ko da yaushe aikinsu sallah karatu sai yawan zikiri shi yasa inda a ce ana tsayawa ana yin aikin ɗariƙar yadda yake to da wanda baya yi ko da maƙiyinta sai ya rasa me zai ce sauka akan umarninta da abin da magabatanta suka faɗi shi ya buɗe ƙofa kowa yake magana a kanta. To sannan ita kuma haƙiƙa ba dabbobi take nema ba, ba mutane take nema ba. Ita haƙiƙa tana shiga dajin ihsani ne tana neman mala'iku waɗanda ɗariƙa ta mai da su mala'iku ta raba su da mutunta sai ta mai da su rabbaniyai. Ita haƙiƙa shari'a tana mai da ɗan adam insaniyi. ɗariƙa tana maida mutum malakani hakika tana maida mala'ika rabbani shi ne da an gan shi sai a tuna Allah irin waɗannan mutanen tatattun zaɓaɓɓu waɗanda suka gyaru waɗanda hakika ta gyara su ba irin wannan hayaniyan da ake cewa 'yan hakika ba sai aka akkasa abin 'yan hakika suna kwana sallah ko da yaushe kuka ko da yaushe zikiri ko da yaushe karatun ƙur'ani ƙaunar annabi ta cika zuciyarsu girman Allah ya cika su kullun cikin sujada suke to yanzu kuma sai a samu wani tantiri da ka haɗa ido da shi sai ka ji shakka anya wannan ba ba ma guje ba ne ko ya zo cikin jama'a to sai a ce waɗannan ne 'yan hakika saboda duka dai ana yi wa addinin mu zagon ƙasa wannan zagon ƙasan kowace jama'a ana musu ana yi wa 'yan izala ana yi wa 'yan shi'a ana yi wa 'yan ɗariƙa to Allah ya kiyaye duka dan a ɓata addini ne baki ɗaya ake yi saboda haka wannan shi ne aikin da shari'a take yi, ta samo dabbobi, ta mai da su mutane, ɗariƙa kuma ta kwaso mutane, ta mai da su mala'iku, su yi ta ambatan Allah, haƙiƙa kuma ta kwaso mala'iku, ta mai da su rabbaniyai, waɗanda ake kiransu an rabbaniyun. Sannan shari'a mujahada ce a ɗariƙa taskiya ce nafsiya, haƙiƙa tasfiya ce ruhiyya ita kuma shari'a ana binta ne li islahis zawahir ɗariƙa ana binta ne li islahis dama'ir haƙiƙa ana binta ne li islahis sara'ir shari'a ana aikata ta ne domin gyaran gabbai ɗariƙa ana aikata ta ne saboda gyaran zuciya haƙiƙa ana aikata ta ne saboda gyaran ruhi ma'abota shari'a ana kiransu al'ammatu ma'abota ɗariƙa ana kiransu alhassatu ma'abota haƙiƙa ana kiransu alhassatul hassati malaman shari'a su ne al'ulama'u malaman ɗariƙa su ne alhukama'u malaman haƙiƙa su ne alkubara'u ita shari'a idan bawa ya bi ta za ta kai shi maƙamin godiyan harshe da ake kira shukurul lisani wa amma bi ni'imati rabbika fa haddis idan mutum malamin shari'a ne to za ka dinga jin tahaddusi da ni'imar Allah a kodayaushe a bakinsa. Sannan ita ɗariƙa idan mutum ya riƙe ta da kyau za ta ja shi ta kai shi matsayin godiyan gabbai wanda ake kira shukurul arkani i'malu ala dawo da shukura idan mutum yana yin ɗariƙa da kyau to za ka ga gabbansa baki ɗaya suna bin Allah godiya ga Allah a cikinsu za ka iske akwai masu ibada ƙafafunsu na kumbura ba irin wannan maƙiyatan da ake danganta musu hakika ake faɗin maganganu a kansu ba wanda Allah kaɗai ya sani kuɗi aka ba su su ɓata ɗariƙar ko ko wata manufa ce Allah shi ne masani sannan hakika idan bawa ya riƙe ta wato za ta ja shi ta kai shi matsayin godiya da zuciya wanda ake kiransa shukurul janani godiyan zuciya shine wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wato ma'anan shari'a shine shuhudu ma minka ilallah shine shari'a duk mutumin da yake makamin shari'a zaka ga kullun yana ganin wato yana da wasu ayyuka da yake yi yana kai wa Allah mai shari'a kullun gani yake yana sallah yana ba Allah yana azumi yana ba Allah yana zakka yana ba Allah yana hajji yana ba Allah yana sadaka yana ba Allah shi kullun gani yake shi yake ba Allah shine shuhudu ma minka ilallahi ganin abin da ya taho daga gare ka ya tafi wurin Allah shi ne shari'a ɗariƙa kuma ma'anan shi shuhudu ma minallahi ilaika ganin abin da ya taho daga Allah ya sauka a hannunka wato kullum shi ma'abocin ɗariƙa gani yake komai yayi Allah tabaraka ta'ala shi ne yayi ya bashi zikiri da yake yi salatin annabi da yake sallallahu alaihi da sauran aikace-aikace na ambatan Allah da karatun alkur'ani gani yake Allah ne ya yi ya ba shi, shi kuma mai shari'a gani yake shi ya yi ya ba Allah, shi kuma mai ɗariƙa yana ganin aikinsa Allah ne ya yi ya ba shi. Haƙiƙa kuwa ma'ananta shi ne shuhudu ma minallahi ilallahi, ganin abin da ya taho daga Allah ya wuce wurin Allah, bawa bai da komai a ciki, daga Allah ne zuwa ga Allah. To waɗannan da'irori guda uku su ne aka gina addinin nan na annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama a kansu, wanda faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ke nuni a kansa. Allah yana cewa, Inna Allah hastafa lakum dina lallai ne cewa hakika Allah ya zaɓa muku addini. Suratul Baƙara aya ta ɗari da talatin da biyu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum al-Islam dina.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ۖ وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم sadaka Allahul azim ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum a yau dai na cika muku addininku wa atmamtu alaikum ni'imati kuma na cika ni'imata a kanku wa raditu lakum islam dina kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku suratul ma'ida aya ta uku sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa dai akan sha'anin wannan addini wanda ya tattaro waɗannan abubuwa guda uku بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم yana cewa wa man yabtagi gairar islami dinan falan yuqbala minhu wa man yabtagi kuma duk wani wanda yayi kwaɗayin gairar islami wani addinin musulunci dinan ya zamanto addini a gare shi falan yuqbala minhu to har abada ba za a karɓa masa ba wa huwa fil akhirati kuma me shi a ranar lahira min al khasirina za a tashe shi daga cikin tababbun bayi ali imrana aya ta 85 sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa dai akan sha'anin wannan addini yana cewa inna dina inda Allahil Islam lallai ne hakika cewa addini a wurin Allah shine musulunci ba ruwan Allah da wani addini addinin musulunci shi kaɗai ne addini a wurinsa shine al-Imam nawawi yake faɗa a cikin sharhinsa bisa sahihu Muslim babul iman a lokacin da ya zo sharhin hadisin Jibrilu wanda Sayyidina Umaru ya rawaita wanda muka karanta a baya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum dinakum sai Imam Nawawi ya ce fihi annal imana wal islama wal ihsana tusamma kullaha dinan yace a cikin wannan bayani fa a cikin wannan tambayoyi da mala'ika Jibrilu ya yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ba shi waɗannan amsoshi kuma ya gamsu, to idan kai musulmi ka tsaya ka lura za ka fahimci cewa imani da musulunci da ihsani baki ɗayansu su ake kira addini, to kuma shi musuluncin nan ilimin da ke cikinsa shine shari'a, imanin nan ilimin da ke cikinsa shine ɗariƙa, ihsanin nan ilimin da ke cikinsa shine haƙiƙa. Mawaƙi yana cewa wai ما بر شمس الضحى في الأفق دالئة Allah ya rabau a haman laisa za basari. To, ‘yan uwa, da yawa idan an ce ɗariƙa musulmai da yawa sukan damu, saboda suna gani kamar wani abu ne na waɗansu mutane, a'a, wallahi ilimi ne da ya shafi dukkan musulmi baki ɗaya. Illa dai kawai wanda ya bi dokoki da sharuɗa na yawan istighfari da yawan salati, da yawan zikiri da karatun alkur'ani. to shi kenan sai kaga ana yawan danganta masa ɗariƙa amma ɗariƙa ba ta waɗansu mutane ba ne ɗariƙa ilimi ne na imani kamar yadda shari'a ilimi ne na musulunci to ɗariƙa kuma ilimi ne na imani hakika kuma ilimi ne na ihsani ita ɗariƙa wato sakamakon aikin shari'a shi ake cewa ɗariƙa abinda shari'a ta haifa shine ɗariƙa asalin ƙwai haka za ka ganshi ɓawo ne kake riƙewa a hannu to idan kana so ɓawon nan ya nuna maka abin da yake ciki ɓare shi kana ɓarewa sai kaga ƙwai kana ɓare ƙwan sai kaga ƙwanduwa to haka addininmu yake ɗariƙa sakamakon ayyukan shari'a kamar yadda haƙiƙa natija ne na ayyukan ɗariƙa shi yasa bayan Allah suke cewa wa man la shari'ata lahu la ɗariƙata lahu wa man la ɗariƙata lahu la haƙiƙata lahu duk mutumin da bai da shari'a to bai da ɗariƙa mutumin da baya sallah baya azumi ba zakka ba hajji to ya ka tabbatar masa bai da lazimi bai da wazifa bai da zikirin juma'a sannan mutumin da bai da ɗariƙa shi kuma bai da haƙiƙa mutumin da baya istighfari baya salati baya la ilaha illallah baya kula da sallah akan lokaci cikin jam'i baya girmama iyayensa baya ba musulmi haƙƙinsu bai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya ce maka yana da haƙiƙa a sanin Allah ƙarya yake yi masanin Allah ba zai rena iyayensa ba masanin Allah ba zai ki bautawa Allah ba ballantana a yanzu ma ba wai maganar rena iyaye ba har annabin ma sai kaga ana rena shi wannan ne zai tabbatar maka cewa wannan abin ba hakika bane kuma wannan abin ba cikin dariƙa yake ba waɗanda suke ƙoƙarin su rusa musulunci ne suke ƙoƙarin su dasa wa yara ƙanana wanda ba su yi karatu ba irin waɗannan aƙidu sai a rasa yadda za a yi da su kamar yadda suka koyar da boko haram suka jefa wa ɓangaren izala to haka suke ta koyar da wannan hayaniyar hakikan suka jefa shi ɓangaren ɗariƙa saboda ka Allah ya kiyaye mu baki ɗaya kuma wannan abu wanda ya fito fili kenan abin da yake ɓoye kuma wanda yahuda suke aikatawa da su da mabiyansu wallahi Allah ne kawai ya sani suna da manufofi akan sha'anin wannan addini namu da za mu tara hankalin muri guda mu rika yakar abin da ilimi da lura da hankali da ya fi wannan zage-zagen da muke yi da za a tara hankali a dinga bin abin daki-daki ana yakarsa da ilimi da hankali da natsuwa wallahi da za a yi nasara da za a yi nasara duk abin da ya faru a cikin wasu jama'a kar a ce wai za a yi hukunci kawai gaba ɗaya jama'ar a ya iya yiwuwa yahudawa ne suka shirya suka turo musu to ya kamata ɗan uwansu musulmi ya musu adalci ya kalli abin da kyau ya ga asalinsu haka suke ko ko yanzu ne abin ya faru abin mamaki ne ka ga musulmi ya zo ya ɗaga tutar la ilaha illallah ga bindiga a rataye a kafaɗarsa bakinsa ya yi baki da ka gan shi ka ga mashayi ya ɗebi mata ya kai daji ya rika saduwa da su kuma duk da sunan musulunci ya zagi duk wanda ya ga dama a kama mutane a kashe a yanka da wuka a yanka da zarto wasu ma a yanka su ta ƙeya kuma wannan duka musulunci ne a wannan wani abu ne dasisa ne irin na yahudawa to haka nan kuma a ce wai mutanen da suke yawan zikiri suke ambatan Allah waɗanda duniya ta musu shaida da ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam kawai daga baya sai kawai a ga waɗansu yara su wai annabin ma za su iya zagin shi kaga a nan za ka gane cewa wannan abin wannan abin an shigo da wani abu kuma daban wanda ba shi ba ne abin domin shi shi ibrahim radiyallahu anhu da kansa yana faɗi na cewa famal hulu fi dare ni illa wisaluhu fa kullun siwa haza riyahun awasifu fa in lam ajid taqbila kaffi muhammadin fama lazzali aishi wa umri ya talifu ya ce babu wani abu mai daɗi a duniya da lahira in ba saduwa da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk abin da ba saduwa da manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallama to iskar bazara ce wadda take zuwa ta tada ƙura ta ɓata kayayyaki da ayyuka kuma babu ruwa ya ce ni dai a rayuwata idan har ban samu na gaisa da manzan Allah hannu da hannu ba to fa rayuwata ba ta yi min daɗi ba kuma na tabbatar rayuwata ta tozarta ta halaka to yanzu wanda yake da wannan har akwai wanda yake cewa ma ina ma a ce ni ne aswakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai inda yake cewa kai ina ma dai a ce ni ne kasar karkashin takalmin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai inda yake cewa ina ma in zama kwalkwala ɗaya ta shan ruwan annabi a kawo ni a cikin akushi annabi ya karba ya kwalkwale ni to me ya canza kuma wanda yake da wannan soyayya kuma za a koyar da mabiyansa kuma su rika zagin wannan shugabanni so wannan duka kaidi ne da makircin yahudawa wallahi sai mun yi hattara sosai gashi yanzu kaga abin ma ya wuce har ta kai ma yanzu ana zo ana satan 'ya'yanmu ana tafiya da su ana mai da su addinin kiristanci a cikin garinmu sai a kwashe 'ya'yanmu sai a je a kai su wani cuci a ɓoye su wasu kuma a raba su da ƙasan ma a ai ta tunanin cewa sun bata ne ko wani abu ya faru alhali sace su aka yi aka je aka mai da su addinin kiristanci saboda haka da ƴan uwa musulmi za mu tara hankalinmu mu bar yaƙar juna da zagin juna ana ta yaƙan mu mu ko muna ta faɗa da junanmu Allah ya gyara Allah ya ba mu fahimta akan wannan abubuwa da yake faruwa to ka gani ko Allah tabaraka ta'ala ya ce fa abudillaha mukhlishan lahuddin بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار صدق الله العظيم saboda haka ka bauta wa Allah kana mai tsarkake addini gare shi ala lillahi dinul khalis to sai ka faɗaka ka san cewa addini tsarkakakke na Allah tabaraka wa ta'ala kada ka yi riya a cikinsa suratu zumari aya ta uku sannan waɗannan ilmai baki ɗaya da muka ambata wahayi samawi shine ya assasa shi a cikin jimillar abubuwan da addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo da su domin ɗariƙa babu kokonto makami ne na imani wanda yana daga cikin ɗayan rukunnan addini guda uku al-islam wal iman wal ihsan Islam shari'a, iman ɗariƙa, ihsan haƙiƙa, shi ne Allah ke cewa zalika dinul qayyim.
بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم Wannan shi ne addini miƙaƙƙe madaidaici. Wai mawaƙi yana cewa, Wahal tarakal insanu fi dini gaya, iza ƙara ƙallattun nabiya Muhammada, wai shin mutum ya bar wata gaba ko ya bar wani gefe a cikin addini idan ya ce ni ba ruwana da kowa da komai na yi riko da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai a ce ya bar wata gaba ko kuma ya, ya bar wani gibi a bai bari ba saboda haka biyayya ga shari'a biyayya ga ɗariƙa biyayya ga haƙiƙa riko ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato shari'a maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗariƙa aikace aikacensa haƙiƙa kuma halayensa akan shari'a ne Allah yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni akan haƙiƙa ne cewa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin waɗannan ilimai guda biyu ilimin shari'a da haƙiƙa suna da asali a cikin addini ya za mu yi mu gane asalinsu mu koma wurin abi hurairah ta Allah ya ƙara mar yadda inda yake cewa akhastu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam jarabai ilmin na karɓa daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama burga mai guda biyu na ilimi amma ahduhuma faqad bassastuhu lakum burga mai na farko hakika na buɗe na feffesa muku na zazzaga muku na yayyafa muku wa ammal akhar amma burga mai na biyu fa wallahi na rantse muku da Allah law qultu minhu kalimatan wahidatan laqata'tum minni hazal bal'um qabla an atimmaha yace burga mai na biyu na rantse muku da Allah da zan furta kalma ɗaya wallahi da kun yanke wannan makogoron da ke wuyana tun kafin in cika abin da nake so in gaya muku to kaga na farkon nan wanda ya ce bastastuhu lakum shine ilimin shari'a wannan kuma da yake gaya mana cewa law qultu minhu kalimatan wahidatan laqadatu minni hazal bal'um shi ake kira ilimin haƙiƙa kuma kowane ɗaya daga cikinsa wajibi ne mu nema ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al ilmu ilmani ilmun bil lisani wa huwa hujjatullahi alal ibadi wa ilmun bil qalbi wa huwa al ilmu al a'la wala yakhsha al abdu min Allah illa bihi yace ilimi ilimi kala biyu ne akwai ilimi akan harshe wannan ilimi na harshe shi hujjan Allah ne akan bayi sannan akwai ilimi akan zuciya wannan ilimi na zuciya shine ilimi mafi ɗaukaka bawa bai isa ya ji tsoron Allah ba sai da wannan ilimin na zuciya shi ilimin harshe baya gadar da tsoron Allah ilimin zuciya shi ke gadar da tsoron Allah shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ke faɗi a cikin littafin sa mabuwayi cikin suratu fadiri aya ta 28 yake cewa bismillahir rahmanir rahim inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس والدواب والانعام مختلف الانوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور صدق الله العظيم kadai dai malamai ne kawai suke jin tsoron Allah daga cikin bayinsa to ana magana ne akan ilimin zuciya ba ilimin harshe ba shi ilimin harshe shine ilimin shari'a ilimin zuciya shine ilimin hakika wannan duka turawa sun karanta sun sani yahuda sun karanta sun sani shi yasa suke gani me za su yi addini illa su gurɓata maganan ilimin hakikan nan su dasa wa yara wannan shedancin da ake gani har ta kai bawa zai yi bauta bai tuna Allah ba kwata-kwata a zuciyarsa alhali wannan ilimi na hakika asalinsa shine asalin tsoron Allah to in aka zare shi aka mai da shi lalata da fasikanci da barna da ƙin yin sallah ƙin yin karatu zagin Allah zagin shi kenan sai a ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim in dai an bar zahirin ilimi kawai wanda ake larabci din nan da shi ai tawa'azi ka zagi wanda baka so ka yabo wanda kake so to me ya rage wa addinin mu addinin mu bai da kwarjini kenan ba a samu waɗansu mutanen da ko ka zage su za su yi maka addu'a kwarai ba saboda zuciyarsu ta cika da Allah shi ne dalilin da yasa ake bullowa matasa da irin waɗannan shedancin har ta kai ake ganin abubuwan da yake faruwa ɗin nan asalin masu wannan ilimin in ka bi tarihinsu ka kal- in ka gansu ko hotonsu ka gani za ka ga tsoron Allah a cikin fuskokinsu suna zaune a cikin gidajensu ma ko abin ba ba ka jin sautin kyarkece dariya a tare da su mafi yawa da ka zira musu ido ma za ka riga ganin hawaye yana zuba a idansu amma yanzu a ce an zara wannan ilimin na hakika a cikin zuciyoyi an gurɓata shi an mai da shi zagin Allah ko zagin annabi ko zina ko shan giya ko fasikanci shikenan an bar malaman harshe su kuma a cikin ɗakin Allah ma za su iya yin batsa za su iya yin ashar za su kyalkyace dariya kuma masu sauraron wa'azi su ma su yi dariya yanzu wannan shine addinin mu saboda Allah wannan shine addinin mu mutum ya zauna a cikin ɗakin Allah a buɗe littafin Allah ai zagi ai batsa ai dariya kuma a cikin ɗakin Allah su kuma waɗancan mutanen waɗanda zama kawai in suka yi ba sai sun yi wa'azi ba kallon su kawai wa'azi ne a ce wai an zo an mai da ilimansu ya zama lalata ya zama wannan shakiyancin nan da ake yi saboda kai yana da kyau musulmi mai hattara mu fahimci me yake faruwa sannan kana iya cewa ilimin harshe shine ilimin fiqihu ilimin zuciya shine ilimin sufanci a cikin wannan ma'ana ne imamuna malik imamu darul hijira yake cewa man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa ya ce duk mutumin da ya nemi ilimin fiƙihu bai nemi ilimin sufanci ba to idan bai hankali ba zai zama fasiki duk mutumin da ya nemi ilimin sufanci bai nemi ilimin fiƙihu ba idan bai hankali ba zai zama zindiki wanda ko ya nemi ilimin fiƙihu ya nemi ilimin sufanci ya haɗa su to zai zama tabbataccen mumini waliyin Allah arifi masanin Allah faƙatta haƙƙaƙa zai zama masanin Allah saboda haka yan uwana musulmi masu sauraronmu yana da kyau mu sani cewa zaman lafiyanmu yana cikin koyi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zaman lafiyanmu yana cikin koyi ne da biyayya ga ahli sunnatul muhammadiyya ma'abota biyayya ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ake kira aljama'atu kamar yadda zaka gani a hadisi yadullahi ma aljama'a taimakon Allah yana tare da jama'a wato ma'anan jama'a fa ba sai an tara mutane da yawa shi ake kira aljama'atu ba a jama'a da yawa mutum ɗaya yana iya zama jama'a da yawa idan ya zama rasikul kadami mai kafaffun kafafuwa a cikin addini malami mai aiki da ilimi wannan rusuki ko shine tamassuki da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda shehu shi Ibrahim ke faɗi tamassak bi azyalin nabi mutabi'an mazahibahu wal muhdasatu falala ya kai musulmi kai riko da gezar annabi abin zaɓi wato shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai riko da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama mai biyayya gare shi ka zama mai biyayya ga hanyoyinsa hanyarsa ta shari'a hanyarsa ta ɗariƙa hanyarsa ta haƙiƙa shine mazahibahu mutabi'an mazahibahu ka zama mai biyayya ga hanyoyinsa shari'a ɗariƙa haƙiƙa wal muhdasatu falala sababbin abubuwa da aka kirkiro aka zo da su fala karka yadda ka bi la karka yadda ka bi an tambayi wani malami ana kiransa Asaid Hussein bin Ali Jauza Jani aka ce masa kaifa tariqu ila Allah yaya hanya zuwa ga Allah take sai ya ce a turku ilaihi kasira hanyoyin zuwa ga Allah suna da yawa amma wa asahhu turuq wa amaruha wa abaduha an shubahi اتباع السنة قولا وفعلا وإكدا ونية لأن الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا yace mafi ingancin hanyoyin zuwa ga Allah mafi rayuwarsu mafi nisatarsu daga barin shubaha shine biyayya ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zance da aiki da niyya da ƙudiri domin Allah tabaraka ta'ala yana faɗi a cikin alkur'ani yana cewa in tudi'uhu tahtadu بسم الله الرحمن الرحيم قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم kuma idan har kuka yi wa ma'aiki biyayya sallallahu alaihi wasallama ƙaulan wa fi'ilan wa halan ta hatadu za ku shiryu suratul nur aya ta hamsin da hudu to sannan kuma aka ce masa kaifa tariq ila ittiba'is sunna to mun ji yanzu wace hanya za mu bi zuwa ga biyayya ga sunna sai ya ce mu jana batil bida'i wattiba'i mashtama alaihi sadrul awwal min ulama'il islam wattaba'udu an majalisil kalami wa ahlihi wa luzumi dariqul iktida'i bizalika amara annabi sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala bi qawlihi summa awhayna ilayka an tabi millata ibrahima hanifa yace hanyar biyayya ga sunna shine nisatan bid'a da kuma biyayya ga abin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka haɗu a kansa da kuma mabiyansu tabi'ai da kuma tabi'u tabi'ina daga malaman musulunci da kuma nisatan mazaunin ma'abota kace na ce ma'abota kwaɗayin duniya ko da malamai ne ka nisanci irin mazauninsu sannan ka lazimci hanyar koyi da biyayya domin da wannan hanya ne Allah ta'ala yi wa annabin rahama umarni subhanahu wata'ala a inda yake ce masa sun ma'auhaina ilaika an ittabi millata ibrahima hanifa
بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم sannan kuma muka yi wahayi zuwa gare ka cewa ka bi aƙidar annabi ibrahim mai karkata zuwa ga gaskiya suratun nahali aya ta 123 abubakar ɗan satani yana cewa wannan bayani da muka ji komai ya bayyana a fili a ɗari wadihun wal kitabu was sunnatu qa'imun bayna azharina wa fadlu sahabati ma'lumun lisabqihim ila alhijrati wa lisuhbatihim faman sahiba minna alkitabu was sunna wa tagarraba an nafsihi wal khalqi wa hajara biqalbi ila allahi fa huwa as-sadiqul musib yace ɗariƙa hanya zuwa ga Allah bayyananniya ce alƙur'ani da sunna ga sunan tsaye a gabanmu falalar sahabbai kuwa sananniya ce ga kowane ɗaya daga cikinmu saboda gabatuwansu zuwa ga hijira da kuma abotakarsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yi abotaka da alƙur'ani da sunna daga cikinmu sannan ya zama baƙo akan kansa ya zama baƙo a wurin halittan Allah baki ɗaya ya yi hijira da zuciyarsa zuwa ga Allah to wannan shine mai gaskiya wanda ya bi hanya daidai imamul junaid Allah ya ƙara mar yadda yana cewa jama'a kada ku ji ana ambatan ɗariƙu ƙadiriya shazaliya naƙashabandiya khalwatiya rufa'iya buyumiya akbariya tijaniya ku ruɗe kar ku yi suka kar kuma ku zurfafa wurin yabo ya ce bari ku ji a turku dukka ɗariƙun nan kulluha baki ɗayansu masdudatun amamal halki ababen kullewa ne a gaban halitta ƙofofinsu baki ɗaya a kulle suke illa mani ƙtafa asarar rasuli sallallahu alaihi wasallama ba wanda zai shiga fadan Allah sai wanda ya koyi da gurabun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata ba sunnatahu ya biyayya ga sunnarsa wala zima ɗariƙatahu ya lazimci ɗariƙarsa la'anna ɗurƙul khairati domin dukkan hanyoyin alkhairai kulliha baki ɗayansu maftuhatun alaihi sallallahu alaihi sallama wato ƙofofinsu a buɗe suke a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda haka kar a ce wai dan kana ɗariƙa shi kenan ka gama komai a'a idan kana ɗariƙa ana so ya zama kana koyi da manzan Allah sallallahu alaihi sallama ana so ya zama a ƙasanku baki ɗaya ba mai koyi da manzan Allah kamar ka idan ka kasa to ana so ya zama wato a garinku babu mai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka idan ka kasa ana so ka zama wato a layinku ba mai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ka idan ka kasa ana so ya zama a gidanku ba mai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ka idan ka kasa to ana so ya zama a ɗakinku babu mai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ka idan har ka kasa wannan to ɗariƙar ka ba ta yi amfani ba saboda haka yan uwa lokaci ya fara hararan mu zamu dakata a nan wannan duka muna bayani ne akan abu na goma wanda yake ina karantar da mu mahimmancin neman ilimin shari'a da hakika daga cikin iliman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbo daren Isra'i da Miraji ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaidan farrish karbahu abadan يا من لا شبيه له وقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا بر يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا يناله نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آله أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله جل جلاله أحد تعالى شعنه وتقدست أسماعه ومحمد محبوبه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا حب العلاح وخله سر الشهادة عصمه فالأنبياء إخوانه سلوا جميعا خلفه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا ما البرق إلا ومضه ما الستر إلا ذله ما الغيث إلا فيضه عما العوالم خيره صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا وسلموا بان العسالة عصله فاق النعائم قدره أهل السماع جنوده كل الملوك عبيده صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله بالماء فجرى كفه والشمس تتبع أمره والله رفع ذكره والخلق أجمع تحته صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله لا طيب يعدل أرفه يا سعد من قد زاره فالله يغفر ذنبه ولو أنهم بشرى له صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله في المرسلين اختاره ولذا قد اشرح صدره والذكر شر